نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atar musulmin. Ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddar haɗurmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata tara ga wata na juma'ad al'akira, hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda. wanda ya dace da goma ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da hudu yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da biyu cikin littafin suna na asai da sabit a darasinmu dai na ƙarshe mun hara kaifiyatar tayammum yadda ake yin taimama mun yi bayani akan mas'ala ta niyya wanda daidai nan muka tsaya akan maganar niyya yace wa taqaddama al-kalamu alaiha fi wudu magana bayanin niyya ya gabata cikin arwala na cewa niyya muhalluha al-qalb wa al-qasad shine niyya abinda ka kudurta a ranka bai bukatar wani karatu na musamman ko koyon karatun niyya kamar da cikin silat tawai da aka nama jamu niyyat wanda ake cewa gata na wata sabata salata fardan kaza wa niyyata rafin hadisa kaza duk wannan bai bukatar nan ba kai wahala duk abin da yake na niyya ne ba bukatar harshe a ciki a wuri guda aka gama niyya shi ma da zuciya da harshe a aikin haji labbaika lahum hajjan ko umratan amma ba shi ba da abin da shi niyya ko dan aikin zuciya ne kadai kan haka dai kenan bayani da ya gabata a baya sai yanzu yake ce maka thumma yusammi Allah ta'ala bayan ka kudurta niyya sai ka ambaci Allah ma'ana bismillah yanda kake bismillah a ruwanda bismillah wa ko magane kullum abinda aka ce bismillah wajen fara arwalla ko wajen ci ko wajen sha duka da bismilloli wani irin wannan ana yin tsayawa ga bakin bismillah ba a yin bismillah rahmanir rahim ko a wurin ci ko a wurin sha ko irin wannan kurin bismillah kada yake yi yace wa yadribu bi yadayhi sa'id at-tahir kuma bayan kayi bismillah bayan kayi niyya kayi bismillah zaka bugi da hannunka guda biyu zaka bugi a saidu tahir kasa abin da take mana mai tsarki bayan mun yi bayani me a sa'id duka abin da ke saman kasa sa'id ne illa wasu na kawo wanda aka gasa kamar da yake cikin matsalili wanda aka gasa ko aka same wuta duk wannan wani ra'ayin babu nasi a kan shi kuma haraji ne sa mutane kumci ne bayan Allah kawo sauki gaskiyar magana in dai abin saman ƙasa ne siminti ne wannan ne karo ne duk abin da ke ƙasa ne kullum da akwai masu ganin ma ko da ƙura in dai ta taru an taɓa an ga ƙura na ita yau ma tunda ta ƙasa ce to bale magana a ce karo ne ba a yi a saman shi ko wannan siminti ne an kasa shi ƙasa ce ne wannan warewa da ƙasa gusa rashin gasa gasa akwai kumci kan shi da haka dai kuma mace sa'id duk abin da yake saman ƙasa wanda yake yanki ne juzu'i ne ga cikin ƙasa ko ne ne jar ƙasa ce horar ƙasa ce da abin da yake ƙasa dai za ya taimama da shi sai ya ce bayan ya ce wa yadda bai dai sa'id da tsahir za ka bugi abin da yake saman ƙasa mai tsarki wa ya musahu bi ma wa jahahu wa yadaihi ila rusagain za ka shahi wannan hannun naka guda biyu zaka shawa a yana wajahahu wa yadayhi zaka shayi huskarka da hannunka guda biyu ila rusugai bakin wuyan hannu bakin kuwanye bakin wuyan hannu kadai zaka shafa yace walam yarid fi dhalika asah wala asar min hadisi ammar radiyallahu anhu yace duk abin da yazo kan taimama ba hadisi da yazo mahi inganci mahi asar ma asarha wanda ya bayani karara hili a bude kamar hadisin ammar bin yasir duk hadisin da yazo kan taimama ba hadisi da ya kai na ammar bin yasir wajen wajen inganci wajen hudu abin kwalol kwalo a hili a ga abin mai amma da ke cewa a janabtu falam asibul ma fatama'aktu fi sa'id wa sallid fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala innama yakfika hakaza وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه أما ركي cewa na sami janaba falin asibulun ma ga janaba ban samu ruwa ba fatama aqt fi sa'id ne birgima wani wata wata tamarragatu fi sa'id fi turab fi turab ne birgima a cikin ƙasa ganin fatayammamu sa'idan tayyiban ya aiki da wannan lafazin karara kurin kunhi ƙasa ne bai shi da sunna amaliya bai shi da aikin wankan aikace ko magana tayammu aikace ya aiki da zahirin nasi kurin ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا من فتيمم من فتيمم انا فقصروا فتيمموا سعيدا طيبا kun yi kasa gurin kina ya dauka nuwa kasal tunda da ruwa wanka ake a wanke jiki gaba ɗaya da ruwa to yanzu ba ruwa an ce fitimu ku yi ku ne kasa gurin ya birgi ma a cikin kasa kambacin wankan shi na janaba irin na jiki na dabba haka yace kadi da yazo yace kuma na yi sallah bayan na birgi ma cikin kasa kuma na yi sallatu ne sallah ana tama'aktu ma'ana tamarragtu mana ɗaya ne ko burgima gama cin gar ƙasa yace bayan na sallah kenan mun zo gida sai da ba annabi labari annabi sallallahu alaihi wasallam shine fa saka zalika annabi annabi labari akan abin da nayi mun samu janaba babu ruwa na burgima cin ƙasa kaza kaza sai annabi ya ce mishi innama kana yakfika hakaza kullum wannan ba kai wahala ne kai haka kullum ya samu ka kai haka ya samu ka annabi bara mishi kai haka mai haka kin وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض انه سلام يبغى قسا da tayin hannun shi guda biyu wa nafaka fihi ma ya bushe hannun shi guda biyu summa masaha bihi ma wajahahu wa kaffaihi ya shahi wasu kai shi da hannun guda biyu ya shahi didda summa masaha bihi ma da hannun nashi ya shahi wajahahu wa kaffaihi wasu kai shi da tayin hannun shi guda biyu rahu shakhani wa fi lafazin akhar abin da lafazi daban yace mishi innama kana yakfika an tadriba bi kaffayka fi turab annabi ta koyi asamaka amar kurin ka bigi kasa da tayin hannunka guda biyu summa tanfaku fi kuma ka bushe su summa tamsahu bima wajhaka wa kaffayka inda rusugain kuma ka shahi huskarka da tayin hannunka zuwa wuyan hannu in wani iya bukata mu yi ta aikace da wadda da mutu ɗaukar lokaci mu yi ta aikace daga ɗan mu yi itar mu aikace ya yi sauƙi na gani akan masu gani ko masu bin mu ta hanyar sadarwa mu yi ta itar mu aikace bata da dogon aiki da yawa kenan bayan da mun yi bayani duk wanda Allah ya samu sababin da ya samu shi yin taimama bayani da ya gabata me ya kawo ayyuta bai buƙatar wani karatu ita mutum ce kunin za ka yi niyyar taimama babu wani lafazi da ya zo a shari'a wanda za a yi na niyyar taimama kurin ka ƙudurta a ranka za ka yi taimama ka yi bismillahi an ka yi bismillahi kurin za ka hannuka a saman ƙasa za ka buga haka an ka buga min ga saman ƙasa haka kurum to ba buƙatar ɗauko wata ƙasa ba buƙatar ɗauko tsoro an ka ɗauko su ya ce ka bushe ka bushe ko ta yata agogi amma ko ka bushe haka haka ba buƙatar ƙasa kurum sai ka shayi huskarka da ba ɗaya haka huskarka haka da hannunka bakin nan bakin nan kurin shi kenan kenan kurin da ka shawo suka haka ka shi hannunka bakin wuyan hannu ba bukatar kawo nan ko kawo nan haka annabi ce ma amma amma dole ba kai hada ne ka bi ga kasa kurin in ka zo kurin ce da ka yi buga kasa a hannunka hannunka guda wasu sai ce mishi kurin ka buga ka bushe ka shawo su kafa da hannunka bakin wuyan hannu ita shi kenan ya shaka haka ba dogon ba dogon wahala bakin ta kenan fara amin na'am kenan muna cikin dai bayani na wannan kurin shine taimama za mu ga a wasu wurare ko suna ka cewa za a fara shahawar hannuwa kahin akwai ruwaya cikin sahih bukhari wadda take magana summa masaha shimal ala yamin ko yamin ala shimal ya ka shaka kan ruwayar wata ke kawo wannan summa tartibikin an fara shahawar hannu wannan lafazin yana ɗaukan haka amma mahi yawan alfaskin da suka zo da zahirin magana yana ba da hukuncin hara shahawar huska kayan hannuwa shi yasa kaman fatawa cikin fatawar bari alhafiz bin hajar cikin shirin sayar bukhari yake cewa wannan ruwaya wadda ta kawo yin gabatar da hannuwa kahin huska sai dai ta ba da hukuncin kenan babu wajibcin tartib akan taimama irin na arwallah shi haka yace matakan bayan tabbatar ruwayar aka girshi da abin da yahi yayin jaye na ga fatawa ta su usaimin irin su bimbaz da daimana ta sa gaskiyar magana zahirin magana kurin taimama za a fara shahawar huska kayan hannuwa wancan lafazin lafazin shi ya ɗaukar wannan lafazin ya zama zahiri dukkan wani kuma malamin sama gabata aka suka yi bayani huska ake fara shawa ta kwan a shahi hannuwa na ga akwai lafazin da ya kawo shawar hannuwa kayan huska wannan amma tarjihi mana malaman gaskiya sun tabbatar da abin da yirin jaye zahirin hukumcin hara shawo huska akan hannuwa wallahu a'lam sai kenan sai yake cewa yanzu ina ne yake cewa yawwa yanzu dai kenan wannan lafazin zamu meta ya mutu gaba ya ce amma ya ce na ba annabi labarin abin da ya wakana gare ni na birgima cikin ƙasa faƙal innama ya kafi ka haka za ya ishe ka haka kai haka kurum me ya ce wadda rabin nabi sallallahu alaihi wasallam da kafahil arada annabi sallallahu alaihi wasallama ya buga ƙasa da kayan hannun shi guda biyu wannan faka fihima kuma ya bushe hannun nashi summa masaha bihima wajahahu wa kaffaihi kuma ya shahi huskar shi da hannun shi tayin hannun shi bakin wuyan hannu guda biyu wannan ruwaya rahu shekhani kenan bukhari ya kawo muslim ya kawo sai ya ce wa filip a wani lafazi daban abinda ya ce innama kana ya kafe ka an tadribu bi kafe ka fituram annabi ya ce ma'amar ya ishe ka kurin ka bigi ƙasa da tayin hannunka guda biyu sun matamfaku fihima kuma ka yi busa cikin hannun ga bushe sun matamsa bihima kuma ka shayi da wannan hannun guda biyu ka shayi waje haka wa kafaika ka shayi huskarka da tayin hannunka guda biyu wannan shi na ruwa ta da kutanni kuma ruwa ta ta tabbata kan haka ya ce fi hadal hadis a wannan hadis da mun karanta na amar bin yasir al-ikitifa bi darbatin wahida iya karantar da mu wadatuwa da bugu guda na ƙasa ba bugu biyu ba akwai ruwaya darbatani darban da wajen darban laladaini tsayin maruwa ta bin umar kuma hace da marfu bai da inganci ne cewa bugu biyu ake ma ƙasa ta mama a buga bugu na huska daban na hannuwa daban abin da ya inganci ya ƙara na amar bin yasir bugu guda ne ba bugu biyu ba kuma bakin wuyan hannu ba zuwa gwiwar hannu ba wallahu ala yace wal iqtisar fi masal yadaini ala al kaffain kuma ana takaitawa a wajen hannuwa bakin wuyan hannu ake tsayawa ba a ƙarawa kan wuyan hannu nan akwai matsalar abu ne sannan wajen malaman hadisi iya kaga ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ana bugon hannu ana shawo hannu daga hannuwa zuwa gwiwar hannu amma da wata sifa ga wani malamai suna ba akwai wahala kan abin dai to wannan ruwa za ga ta kawo maganar shawar hannu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya shahi har gwiwar hannu ba shi da inganci abin da yake da magana masu gana akwai ruwa ta ibn umar mawqufi zuwa gare shi yayi haka suka ce to ibn umar amma san mutum ne mai kwarai abin wajen suka ce zumu sa ibn umar in zo a ruwalla sai ya sa ruwa a cikin idan shi ko wanka yake shi ya sa ruwa cikin idan shi ta ce dole an sa shi da iya haka nan irin sa hadisin Abu Huraira wanda ya zo a ruwalla ya shigo damtsi wannan wani sahabi ba ta manzon Allah bai bai zama aiki da wani Allah Allah bai tawilin da ya dalilin shi amma mu dai shi zamanin suke tsayawa gurin abin da ya wadatu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya inganta yin taimama bugo bi bugo guda ne a shaye fuska da hannu bakin hannu shine kwarar yace kuma anna min sunnati liman tayammama bi turab an yanfuda an yanfuda yadayhi kuma iya daga cikin sunna ga wanda zai kasa zai tayammama da kasa an ka buga hannunka sunna ce ka bushe ka bushe kenan wannan wannan ka kade haka ana usa ko ka kade ka mulki haka ko ka kade ko ka bushe shi ne an yanfuda yadayhi wa yanfaku fihi minhu kenan ka murje kuma ka bushe wala yi asir biyu wajen ba a san ka turmi da fuskar ka kace ta yi kura ba kasa ke bukata ba a ce ana bukata ne tun da kasa ne ka bata fuskar ya ka goga kura a fuskar ka ba bukatar wannan eh wala yi asir biyu wajen kakka turmuza ma'ana gubatar da fuskar ka da kura wannan shine sai ma yubahu bihi tayammum abinda taimama take halittawa a yi da ita a nan ya magana ita taimamar an aka yi ta me ake iya yi da ita shi ne ma yi ba bi a tayammum a tayammum badalin min wudu da kuma sani ita taimama kambacin arwalla ce walgusul kambacin wanka ce inda adamin ma'a inda ba ruwan alwala ga mai karamin tsarki ko ku inda babu ruwan wankan janaba ga mai janaba to da aka yi taimama to taimama tana matsayin alwala ne duk abin da aka yi da wannan za a yi wata magana kenan fayubahu bihi ma yubahu bihi ma nan zai magwargwar ma dalla dalla kan abun yace fayubahu bihi ya halitta nan bihi da min taimama ne kina ya halitta da taimama ma yi ba fi biyu ma duk abin da ake yi kenan da taimama a wanka ko a rawalla za a yi da aka taimama duk abin da ake da abu za a yi mai ake cewa da taimama za a yi shi na sallace ko abu za a yi shi kurin shi ne fai babu biyu ma yi babu biyu ma min salati wa masal musaf duka wannan za a yi na da taimama ko a ne ko dalilin mara mata mara karamin tsarki ne zai iya yi da taimama duk abin da ake za ka iya yi an kai arwalla kuma haka idan ka yi taimama kana da janaba duk abin da ake da wankan janaba za ka iya yi da arwalla ta makamacinsu minan salati ai mutum zai yi arwalla zai iya sallah in yi wankan janaba zai iya sallah ko to yanda ake taimama duk abin da ka yi an kai da arwalla ko kai wankan jaraba za ka iya da taimama ka misali sallah ce musul mushaf shawa alqur'ani wa gairu ma da wani wannan dai ake magana duka kana iya duk da abin da kai taimama kun za ka iya kai da arwalla za ka iya taimama sallah ce shawa alqur'ani ce dan bayani ya gabata kan sabani kan wannan mun dauka akan dai akan wajibi ne shawa alqur'ani ko ayar arwalla kan alqur'ani kan wannan kenan duk abin da aka yi arwalla za a yi sallah da shawa alqur'ani za a yi da taimama kun ya ce gairu ma da wani abu wannan ma wani bi ambata ba da abin da ke aka ambata ma baya ba a yi yadda arwalla to in aka yi taimama ma za a yi da shi kuna magana kenan ya ce wala yushtaratu sihatihi dukul alwaqt babu sharadi cewa sai lokacin yayi gab za ka yi ta na aulakan cikin malikiya daga masu ganin cewa ma daga an mace sallar bi sallah daga ayyukan fi sallah ba gusa ma akwai masu ganin zuwa masallaci ya matsala ce idan ka ya kawo masallaci to akan matsayin tana matsayin taimama tana matsayin arwalla yadda za ka yi arwalla lokaci bai yi ba ko ka aula ka taimama masallaci ta ma taimama za ka iya yadda ka taimama masallaci za ka iya yadda ka yi lokaci ka taimama masallaci magana ke in har babu ruwa inda babu ruwan an tabbatar da babu shi ita za a yi to kana yadda ka yi da arwalla za ka iya magana ke don haka sai yake cewa wali mutayammim an yusalli bi tayammum alwahid ma sha'a min alfara'id wan nawafil yace yanda yace haka mai taimama iya da dama wali mutayammim duk mai taimama iya da dama an yusalli bi tayammum wahid iya dama yayi sallah da taimama guda masha amin fara'id duk abin da ya so ya ga dama in sallar fara'id nan ta kama ka zaka yi zaka iya taimama in dai babu ruwa kai yanzu matsayin ka taimama ya sai matsayin ruwanka magana kenan zan iya yin faralloli da dama ko nafiloli da taimama guda amma kan ci fikin maliki akwai wahala ƙwarai ko ce ya ka mata taimama ta ta zaman kanta yace fa hukumuhu ka hukumul wudu qur'an hukumcin taimama ya ce kamar hukumcin arwallai ne duk ɗaya ne sawa da sawa samfursa duk abin da ya ta yi arwallai ta yi za ka iya arwallai ka yi sallah biyu uku ba ka sake arwallai ba ko taimama za ka iya da ta gana kenan duk abin da ake da arwallai ɗari sama daidai shi sawa da sawa daidai da daidai ya ce ruwaya kun ce makulun iya kame mu dalilin shi fa'ana abi dhar radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala inna as-sa'id tahuru al-muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idha wajada al-ma'a falyamsahu basharata fa inna dhalika khayr rawahu ahmad wa tirmidhi wa sahahu abin da yake wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da Abu Dhar ke ba labari inna sa'ida tahurul muslim duk abin da ke saman ƙasa abin tsarkin musulmi ne wa illam yajid lama ashara sa ko shekara goma za a yi shekara goma za a yi babu ruwa sai ƙasa za ka iya yin kullum ka yi tayamma ka salama ta babu abin ruwa na wanka za ka ce to ya za a yi a yi mutum shekara goma babu ruwa kuma ya rayu wani misali na ke baka in wa yakan yi ka shiga wani hali in wa da balle mutane su zama lafiya suke irin masu gidan kaso irin wannan za su ka gidan kaso abinda za a baka daidai ruwan ma bai isa ka maka shaƙo shi ya sai kai shekaru gidan kaso haka akwai gidan kaso wannan da suka wani malaman akbar na siriya bashar anu al-asad a kowane hazi ma an turu shi kwanan nan har yanzu a jiya ma wani kwanan nan ana neman mai yanzu an shi karon su amma yanzu a hudu ba sani ba wasu kari sun busnan sun tsaye da sun tesu kuma kike ba suka fi wani tsarin tsaro wanda bai za ka gani da kai na ma ki shiga balle a hudu ka yanzu ya tsere sun tsere masu abin amma yanzu fama da ake a hudu wasu gidan kasa kasa har yanzu da bala ya kunshi mun siriya kwanan nan jiya suna magana bayan kwana biyu da tsere shi suka ce har ajiye dare ba a samu adadin karuwar su mutanen akwai akwai su amma yanzu a fudu su ya an sa dokon da tawaye tsaro ta irin wannan ruwan sha ma aiki ne a wajen kansu ruwan sha ma za a baka akwai ta kai wasu wani lokaci ka yi kayan shawu tsarinka ka yi ɗan dama dama ka ya kama wancan kayan zaka ce da a yi amfani shekara gwamnati kuma ya rayu ba ruwa a'a irin wani kashi gane rayuwar ruwan naka bai isa ka wanka ko arwalla ka irin wani halin ki na ka taimaka ko shekarar da zaka cikin wani halin ya ka taimaka ko kai sallah wacce da kace baiwa iyayewa iyayewa kwarai tun da ya maka magana annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan wani abin da gabata kowa san dai wannan bawan Allah suka ce azulmu la yadum duk naka zalunci da bai dawama din da zaka zalunci wata ta kare ai kullun san mutum kullun kai alkhairi amma in ne kada da duk ƙarfin ka zai cikin hikimar Allah shekara wajen nawa sha wani ana ta wannan yakin aje a zo aje a zo gashi a cikin kaman hukuma kaman wasa ɗan kwanaki kun gashi kun ya gudu sai ga mutane a cikin wadi ana walici ana ana kwasa kayan ganima abin a hankali suka ce bai yi hankali lokaci ne ya mutu ya bushe kuma kare haka ne lokacin ya kare ku ba wani dabara zai ba wani kai a ce rasha ce waye ba wani dabara duk hira ce shi mu da ne rasha ce ta wane ne da zai ne da mun ce wa ne ko Allah ne ka karshe ya kare zuwa kan wahala rasha ce ta ta ga baki da shi da ta ga baki da shi ya ta janye da ya kwata kaza da waye wallahi ba ku shirme ne kullum lokaci ne yayi ya kare duk abin da kuka muke mushe gurin zalunci ya kare sai kuma can takaru sun je kuma don haka dai muna maganar hujjar shi da ya magana cewa kenan taimama kambacin ruwa ne daidai da daidai ko shekara goma za a yi yadda kake aiki da ruwa kai alwala kai sallah kai kofi kai nafilolinka haka za ka yi taimama in ka taimama ta kama ka ya ce annan sallah sallam ya ce sa'id tahurul muslim mun ce a gane tahur akwai tahur daban tahur daban tahur yin tsarkin tahur abin yin tsarki kayan tsarkin kenan sa'id shi tahur musulmi ne abin tsarkin musulmi ne wa illam yajid lama ashara sanin ko da shekara goma bai samu ruwa ba amma ce faɗi da wajen da lama amma lokacin da ka samu ruwa da babu ruwa kana taimama to yanzu falin sahu basharatahu ka sha wannan ruwa amma ka kenan ka ake da shi fa inna dalika khair yin haka shine alkhairi gare ka kun ruwa ta inganta kan haka asabu sunan ta albani cikin sai jami'a ka ruwayar hadisin ya tabbata yanzu dai kan haka ya mamatan kuda ya kai wannan mas'alar ya karantar da kai kaka ba kan wala diyan da kai da arwalla sallah daya biyu mun yi magariba zamu yi isha kana yi da magana kenan ba ta koce ya kasake in dai har babu ruwan ba mu da wani mun da babu ruwa kurum yadda zan yi da alwallah haka na tayammu ba ta dukkan sallah yana je na sake na da a idan akwai ruwan nan kuma shikenan to yace na waqiduhu abubuwan da suke warware taimama in an yi wanda ta kare ta baci yanqudu tayammum kullu ma yanqudu alwudu'a duk abin da yake warware alwala da kasani shi yake warware taimama can baya mun karanta ne duka abin da yake Allah barci wutsari ba mazi duk abin da karanta duk abin da gabata baya abin da ka karanta iya bata arwala shi ke bata taimama yace mi li annahu badalun min domin taimama kambacin arwala ce kama yanquduhu wujudul ma liman faqadahu kamar abinda kuma ƙari ya samu kan wancan kamar yadda abin da yake warware taimama wujudul ma liman faqadahu ruwa ne bani da shi sai ne taimama zan yi sallah ya ga ruwa ko ya bullo ko an kama ni kinan zu samu wannan ruwa da sai ma da ta lalace dole zan arwala zan yi in yi sallah ba magana taimama kuma yanzu shine ce wujudul ma liman faqadahu samu ruwa ga wanda ya san ruwa aw li qudratu ala istimalihi ko ko a garuwan ban lahiya ina gudun in taba wani jami'in jaraba ko habo kuma sai fito wani sai habo habo ya zo musu ko kenan bai da bai ya taba garuwan amma bai da kudura yakin aiki da ruwan shi da alu qudratu ala istimali liman ajiza anhu ko misali ruwan yar bala'in sanyi baka ya taba shi ko ka zaɓi ka lahiya to wannan yanzu ya ka same ka warki ko baka abin da wani da shiga an kama da shu ga da shu ta dawa ruwa shi kenan to yanzu da ka samu ikon taɓa ruwa ta ƙaice to wannan ta yamma da kai za ka yi sallah ba ka ma sallah ya ka yi Allah ya ce lakin idza salla bi tayammu amma mutum ne ya zo babu ruwa ya bai iya taɓawa ya yi sallah da tayammama ya ƙare sun waje da lama kuma ya samu ruwa au ajira ala istimalihi ba'da fa ko bayan ka ƙare sallar sai ka samu damar ikon taɓa ruwan da baka ikon taɓawa to a wani halin tunda ka riga ka salla akan wani abu da shari'a ta baka dama yin sallah da shi to yace la ta jibu alai ada ba wajibtin ka sake wannan sallah da kai da yanzu ruwa ya zo ba da ƙare ruwa zo ba na ƙare na samu samu lahiya to ba ci abin da ya huci kayi shi akan ka'ida ba dama ba ɗora baka bai ka sake wannan sallah da kai wa in kana waqtu baqin ko da akwai sauran lokaci da aka kama ruwan kai sallah misali ka dade ta azhar ko kare biyu ka sauran awa guda da awa kusa awa biyu to yanzu babu da babu ci a tunda a cikin lokacin ka samu ruwa sai ka sallah a sallah an yi da kan kaida ba sake ta magana kenan to duk wannan bayanin da ya maka yanzu sai ka maka wani hadisi kan mas'alar na an aka yi sallah ko an samu ruwa ba a sakewa فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما سعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يجد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال للذي لم يعد أسبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي تودع وعاد لك الأجر مرتين رواه البخاري رواه أبو داود والنسائي أظن لك وانا رواية cikin sabai abu sa'il khudri radiyallahu anhu yake cewa kharaja rajulani fi safar wasu mutane guda biyu sun tafi bulaguro kiran sahabbai ne sun tafi bulaguro fahadarat sala sai lokacin sallah ya same su walaysa ma'ahuma ma'un babu ruwa tare da su ba su da ruwa fatayammama sa'idan tayyiba suka yi tayammama da abin da ke saman kasa mai tsarki fa sallaya suka yi sallah yanzu summa wajada ma fil waqt a lokaci bai huta ba kuma a masallah sun kare ya ga ruwa yanzu suka samu ruwa a lokacin wannan sallah da suka yi yanzu wani abin da aka samu fa'a da hadu min wudu sallah daya ya sake arwalla tunda babu ruwa zai yi arwalla ya sake sallah wala min dul akhar eh kuma yace a a shi ya kare ya sakewa har ita hali suka yi annabi tabbatar mana abin da shikenan bayan yanzu da adaji ne ba mu hujja ba mu ce tuwe da wani kowa yake na kokarin shi shi wanda iya da tun dai abin da aka ce bai sake ba shi kuma wannan iya da kuran ya sake nasi fahimta ce ta nasi yau cikin ga cikin fahimtar magabata kan abin da yake ba zahiri nasi ba fahimta ka da tawa ba ka banda ture ta ka kuran ka ban nasi karara bane sai ta ka tsaya tawa ha Allah ha samu badogara ya tawaro ne gaba daya haka sai ka zo gida da aka zo gida shine ce sun ma'ata ya rasu zama suka zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a can da bayan sun zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu zalik suka ba annabi labarin ga hali da ya same mu babu ruwa muka yi taimama muka yi sallah amma ni bin sake ba wani ya sake kana mutum biyu ne ko ɗaya ya sake ɗaya bai sake ba faƙala lillazi lam yanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma wanda bai sakin ba asabta sunna ka didi da sunna tai kenan ta tabbata mishi kenan idan aka yi taimama aka yi sallah an ƙare aka samu ruwa ko damar ba dama ba maganar sakewa ka ƙare abin da ka ɗora maka shi ne da sunna ya ce wa a jiza ta salatuka sallarka da kai babu arwala ta yi wa ƙalar milaji ta wadda wa'ad annabi sai gaya ma wanda ya arwala ya sake salla lakal ajar marwatai ka sami lada biyu ba salla biyu ko na ta kaga annabi bai zargi ba nan kai shi da ma Allah annabi ya magana cewa wanda ya ijtihadi ya ijtihadi ya kuskure ya lalata kuskure ko kuma shi yanzu wannan ai sallah biye an ce bilal sallah yanzu a gaba ya ce saki aka yanzu ga biyu sun yanzu amma amma da ta tabbatar da abin da a wannan halin ba shi da madogara wannan an ga wannan shi a gaba sai sunna an ga yanzu wannan a sabta sunna wacce ne da sunna wanda wanda bai saki sallah ba da wannan ba ya da fita abin da ko shi ne dai da sunna shi ban ba da gishi sun ijtihadi ne wa sallah bi ya yi zaka lati bai lada kan lada biyu kamar haka a gaban nan ya saki shi ba saki ba a wani hukun zai wani ka saki kai ma ba saki ba da ba sabi ba kayi abin da aka ce kai ba magana saki ko abin da ya ce shi ne daidai da sunna an aka yi taimaka kai sallah ko an samu ruwa daga baya ba saki da shi ne sunna eh bangana kenan wannan shi ne kenan istinbadin da malamin ya yi kufikin da ya yi na kenan duk wanda ya taimama dalilin rushin ruwa ko dalilin rushin taɓa damar ruwa daga baya ya samu lahiya ko ya samu ruwan abin da ya riga ko a cikin lokaci ne ba magana sakewa wannan shi ne wani abin da wannan ruwa ingantatta ka tabbata haka shi ne zamu kuna a gaban nan ta same ka ba magana sakewa gaba daya shi kenan kurin kai abin da aka ce kai sai ya ce amma إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة فقبل فراج منها فإن وضوءه ينتقد ويجب عليه التطهر بالماء نعم كما كباب روى كتمما كالله أكبر كما يركض يقابل هجر روى كوكو دا بكا دا بتقى روى ينزقى بتقى روى ko baka da dawa ruwa aka wa dawa ruwa kuma ka shiga sallah amma wa qabala faragi min haka ka kare sallah wani abin ya wakana aka samu ruwa ko ikon taba ruwa ito a wannan halin fa inna wudu'ahu yantaqid arwala ta warware mana kai waye mun yake cewa sai ta warware eh wannan ma'ana magana ya ce dinga ya ce abin mu zuwa ma'ana wata tayi mashi ma tawarware na ma tayi ma kan mutum ya yi tayi mashi da tawarware zikin kan bayar wallahi wajibu alif tahudul ma'ana wajibi ne yayi tsarki da ruwa ba taimama ba ya maka ibara wudu'a wuta kamar ya maka bayanin taimama da aulada ba zai ne yace wajibi ne ka yi tsarki yanzu ya magana dalilin hadisin Abu Dharr wanda ya gabata baya na arwalla ƙasa ita ce tsarkin musulmi matuƙa bai samu ruwa ya samu ruwa kenan ya aiki da shi magana kenan kasa ba kai kuma ka samu ruwa yanzu ba kai sallah ba ken dole ka sake ka yi sallah da ruwa matuƙa ko ruwa dushe ruwa ne inda ka kare shi ke ta ba kare ba yace wa idza tayammama al-junub aw al-ha'id idan mai janaba babu ruwa sai ya tayammama ya sallah ko kuma ya haila ta yi taimama ta yi sallah ya da mai taimama ta yi sallah ha? yadda ake ne ai mai taimama ake mai taimama ai in ta samu tsarki ai wanka za ta yi tunzu ta ƙare haila wankan haila ya kama ta amma babu ruwa lokacin sallah ya kuma za ta yi taimama ta yi sallah magana ke nan ba tana halin taimama haida ba za ta yi sallah ba an ƙare taimaman ne amma babu ruwan wanka sai a yi taimama a yi sallah magana ke nan ya ce to idan mai janaba ne ya yi taimama ko mai haila ta yi taimama da sauran asbab al-mubiyat li taimama duk abin da yake kasar bin zai halitta musu a yi taimama wa sallah suka yi sallah la tajibu alayhi ya ta sallah ba a ce daga baya sun samu ruwa yanzu mai janaba ce mai janaba ne da ya tayi ma sallah ya samu ruwa he wanka tun janaba ce he wai wanka sake sallar da a sallar da ya rige da janaba tun ya tayi mama sallah ko ya wanka daga ba sake ta haka sallah da tayi da tayi ma tayi sallah tana da haila ba ta wanka janaba ba tayi tayi ma tayi sallah to wannan sallah ta huce ta ƙare ba a sake ta gaba magana kenan yace wajibu alal ghusl amma wajibi ayi wanka aka samu ruwa mata ajra ala istimal ma mata ta mutu ta da mata ruwa dole ya wanka wannan amma sallah ta huce li hadith umar radiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يسلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تسلي معنا أن تسلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولم أجد ماء فقال عليك بالسعيد فإنه يكفيك ثم ذكر عمر, عمر آه عمران ثم ذكر عمران أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال اذهب فأفرغ فأفرغه عليك يتي عمر بن الخطاب yake ba da labarin cewa sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas annabi yawa mutane sallah jami'in sallah kenan falan man fatala min salati lokacin da ya huta ma'ana da ya kare sallah idza huwa bi rajulin mu'tazil fuja ko ga mutum a gihi shi daya mu'tazil a wariya wari shi daya ba cikin jama'a ba shi mu'tazil dan musulmi malaka bi sallah da mutane ba iya wari annabi ce mishi ma manaka ya fulani ni hana wane kai sallar tare da jama'a ya ce a yi rasu ni a sabatin janaba janaba ta ta same ni kuma na majin ma ba samu ruwa ba shi yasa kenan na tsaya nake jira ban biyu ku ba don ba ni da da dama sallah na ce mishi alaika bi sa'id kai kula ka kasa nan wani ya kafi ka kasa ta isan maka kenan kaga kasa ta isan mai da ake da ruwa ta mai komi in ta yi kenan ta isan mai da janaba ne sai shi ne kalaban imran da ke cewa annahum ba'da an wajilu ma bayan sun samu ruwa a annabi sallallahu alaihi wasallam adar sallallahu alaihi wasallam lazi asabatu janaba ina mi annabi ya ba wancan wanda janaba ta sama ya ba shi makayi na ruwa shi sahaba ka je ka fafiru ga da ka je ka zuba ka mana kai wanka furin amma da mai wannan sallah zai kai ma ta sai mushi gafi kenan ƙasa ta ɗauke matsayin kenan ta ɗauke janaba duk da janaba aka yi taimam aka yi sallah shi kenan ta isan maka sallar da kai bai bukata kenan ka sake shi magana kenan sai almasau eh almasau aljabiyya wa nahuya yanzu sai maganar shafa akan jabira asalin jabira zaka ci a Hausa karan dauri karan dauri eh ko a yanzu suna cewa wannan abinda ake sawa filatar a daidaita hannu ko kafa wani wurin da kare to su a can da baka aiki kara ake sa dogaye masu masu basar zalan kwashe ba kara ko ake ya daidaita ya daidaita gaba ya daure kai yanzu hannun ka zan fara kare an sa duka nan an sa kara tun daga nan ya zo nan ya an daure shi aljabira na daga daga daidaita kashi wannan shahawa a kan shi ne jabira ya ce maka amma wa nahawiha irin an sa sparadara an sa bandeji yake ce maka masharu'iyatul masai alal jabira wal isaba mashara'anta shahwal jabira da duk wani bandeji ko kufin ma da abin da aka ɗarma a wuri ina da isaba na da abin da aka ɗarma a wuri iya ɗaukar hukunci guda sai ya ce yushara'ul masawa alal jabira wa nawiha an shar'anta shafa akan karan ɗori ko mu ce filata gida abin da sa dai a daidaita gaba aka rike gabar da shi dan a daidaita wuri yin ma yurbaɗu bil udul marid da abin da za a ɗarme wata gaba marar lafiya ƙawace hannu ya ɗace da abin da za a ɗarme ana kan jabira duk hukuncin su guda ko da kashi ne ko da jabira kin na kara ne da me ya kai dai duk dai abin za ilmi min ma yurbatu bil udul marid abin za ilmi al udul al marid sifata ta ulukin duk ta gaba mara lahiya ba ba gaba gaba mara lahiya ba a gaba mara lahiya al udul marid al marid kin marid kin sifata ta ulukin yace wannan magana da yi li ahadith waradat li ahadith waradat fi dhalika dalilin wasu hadisai da suka zo akan wannan matsala ta shafa akan karan ɗori ko abin da aka ɗan mai gaba da shi wahiya wa in kanat da'ifatun illa anna laha tuqan yashuddu ba'daha ba'da duk da ya tada hadisin yana da rauni amma hanyoyin hadisan suna ƙara ma juna ƙarfi وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية وان دسن ذاس ساحة دسن سام دامر كو هجة دسو أكن شرعا تشاهوة أكن الجبيرة كان كرن دولي zan misali kana da za ka yi awalla nan kyan ga asa gara kenan magana yanzu magana ka zo wajen wankewa kenan mai wanka wanke sai kai shahawa a saman karan ba ya kawo ki shi ki sauƙar ta maka in a ina ne gaba za a wanke ko wanka ne sai a yi shawa sai ka sha bayan shawa kai sai ka shawa wurin shi haka nake ni yace min hadhihi al-ahadith hadith jabir waka yamin ji a takaice madai mu je ba da ƙashin hadisan ya ce daga cikin hadisan da aka wa hadisin jabir bin abdullah na baya na cewa anna rajulan asabahu hajarun fashajjahu fi rasi wani bawan Allah wani mutum ya samu dutse an jefa mai dutse fashajjahu fi rasi sai dutse ya mai rotsi aka ya mai rotsi aka rotsi aka aka fasa mai kai sun mahatalan wannan bawan Allah sai ya mulki fasa'ala a sahabahu can ma makaranta ya tambaya bakan tahiya shi hal ta jidiru ne rukhsatan fi tayammum shin za ku ina da dama kun samu mun wanda dama yin taimama a cikin wannan akwai rangwamen yin taimama in sallah fa qalu la tajidu laka la tajidu laka rukhsa ka mu amma wata hujja ba wata hujja ba wata rangwamen da ka samu kun yi kawon kafuran wa an taqadu alal ma kana dama taba ruwan kace na dama ta suka ce ko fatasil ko wanka gudu faka tasala hay wanka fa ma ta hay mutuwa falamma qadimna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbara bi wa akhbara wa akhbara bi dhalik da muka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam muka ba annabi labari ga halin da muka shiga wani wani yayi samu rotsi aka janaba ta kama shi muka ce ya tambaye mu ya yi ta yamma muka ce mashi a dole ne kayi wanka ya yi wankan kuma ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qataluhu qatalahum Allah sun kashe shi kamar ce Allah la'ance su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hushi ne ko ruwa cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya Allah in yaje mu'min adam a sai kamar sai ina mutum ne kamar kowa ina hushi da kwake hushi ce duk mutumin da na zaga ko na la'anta cikin al'umma ta Allah ka sanya wannan zargi nawa ko la'anta ta rahama gare shi idan ka ganin ma ka ce annabi ya la'anci sabai can akwai wata bayanin da ya karshe da ubangiji ya wannan bayanin duk lokacin da ya zahi ya la'anta ya ce ko da bakan magana Allah ka sanya wannan abu rahama ga al'umma ta kenan annabi ba nan wannan mutanen ba musu tsinuwa ta kashi kenan nan zahi ne wanda mutum ya kawo na sharadi ya kawa ya ce ya ma nama ubangiji na sharadi akan haka to da annabi ya annabi kin ya zahi akan sun mugu mugu yake yace ala sa'alu idan lam ya'lamu shi mustambaya musani ba tambaya ma tambaya ma idan su musani ba fa ma shifa'ul ayya as-su'al ma ga rinji hirshi tambaya fa da zikir kun ta alamu mun na mun na ba ku fa sa'alu ahli zikir kun ta alamu ku tambaya ma mun sani ba to anan sai ta innama kana yakfi ayatayma annabi ta kun ya san mishi kurin ayatayma kun ya tayma kun shikenan inda ta yamma yi inda ya ta yi akwai dama ta yamma sallah shi kenan to nan karin da ya kawo wa ya asir aw ya asub ala jurbihi shi magana jabira suka magana jabira yace sai yayi matse yayi makata sai ya dora ko mana ya dare ma wani abakan jurbi akan ciwon nashi kenan dora wani abakan ya dare ne ciwon nashi sun ya musawa alai ya shawo kan ciwon shi da haka kamata yi wanda to sai sai sai ya wanke sauran jikin shi wannan ruwa ya cira wa abu dawud wa bin maja wa daru kutani musahawi bin sakan to wannan madogara matsalar ruwaya ce da hakan bata inganta ba bayan mun bayyana magana abin da ya inganta a ruwayar innama kana kafi a yi tayamman bakin nan ne kada yake da inganci kalmar waya asir a waya asir a jirgin ma wannan bai da inganci kan haka yasa malamai da dama kan wannan ruwaya a kafin malikiya ko su shafiya suna yin hukunci har da kafiyar shafakan jabira ko bandi ko safaradara ko duka wani abin da da ake na filatar kan wannan magana ce akan haka suke shawo abin amma kamar yanzu mai aka ce albani cikin tawar minna ya ka masalolin malamai kan masala wanda yarin jihar da magana ibn hazam rahimahullah akan cewa babu dalili wanda zai dora wa mutane kambacin wankewa a shawa kan jabira me yasa za a dora mutane abin da Allah bai dora musu ba to wannan magana babu in ta zo ga manzo Allah annabi bai hudi ba bai tabbata manzo Allah ya ce Aisha kan Jabira ba mun za ka dora mutane abin da annabi dora shi gaskiyar magana ta albanya malla ta ma cikin malamai ta shi ibn hazam kan shi haka yake cewa babu wani hukumcin wajibicin shafa kan mata jabira me Allah ya tafi Allah mata ta'atun kuran za mu tukun amar mun fata in muku annabi da abin muku mun yi ku ku ka bakin ku tabbata ka baka iyawa baka iya shawa kan gabaka dalilin wani ciwo kurin an dauke maka wannan shawa an dauke maka wankewa kurin wankewa Allah daura maka yace ka kambacin wankewa ka sha hawa wurin wankewa ba dalili ta ra'ayin wani ne shi haka sai ibn azam shi Allah wani wankewa ce ka baka iya wankewan ke yanzu baka iya daga Allah ya dauke maka abin da baka iyawa yace amma a maka kambacin abin da Allah daura maka da ra'ayin wani kun ba musu da nazarma yace kurin ba wurin bane ba kwarai ya kamata da bani shi ya goyi bayan magana shi kan masalar wannan ta jabira tun ba dasin da inganta duk masu cewa ba kan abin ya inganta inda ya inganta ba matsala to bi annabi alaihi ba sabon zalla ba ya haka bai tabbata annabi haka ba na haka yana wani inda ce ta wani amma ko kai bai bata maka alwala amma ba dora maka ba kuma kanka wahala ji ba magana kenan kace a tawa ba ma alwala a zaka dai wannan kai amma ba dora maka ba abu kai abu da ba dora maka ba amma ba cewa wani kai baka alwala ko baka wanka a kai ne ba tsora maka ba kudin in kai ta yi kuma a ranar ce kaga a ce albarki ta ta matsala abu nan kaga an tsora maka aiki biyu ga taimama ga wani shawa ka abu ga wanka ce za a gama a wanka a taimama a wannan ruwa ya gadi beta inda za ta bata kenan aiki biyu za a yi mutum ya taimama ya wanka ne ba gaba biyu ce ɗaya za a yi a yi ɗaya ne ko wanka ko taimama kudin Allahu alam shi dai kan haka ne kenan shi za a takaice kenan shi me yake cewa akan haka ya yi magana akan ana iya yi kuma hukuncin da ya yi shi yanzu hukuncin shawa kan jami'a ya maka ana iya yi shawa kan bandi kan filatar maimakon ka wanke ka shawa shi haka sai sabuke Allah wa alam sai ce wa sahabi bin umara annahu masa'ada da isaba an samu ya inganta ga abdullahi bin umar ruwaya ta inganta ta da bayan inganta da ruwaya ta ibn umar shi bin umar an samu ya shawa akan wani bandi wani abin ɗarma da ɗarme jiki ya ɗarme wata gaɓa shi an samu shi ya sha kai shi daga su wacce malamai na sama an kai su suna magana da abin da shi zai kai mawaki ya ce ibn umar ce kuma ce ba kaza bane ba a suna magana shi aka ce abin na ibada eh sahabi bai ɗora abin na ibada da kanshi ya iya shi ma ishadin shi wasu mun ko su mai inkari shi zaka ga bisa kafa ya ga an ce sahabi da zai ma an ya inganta sahabi ya kaza ya inganta shi yayi amma shi bai ɗora ibada ba ta mutu daga sahabin sahabi inda ibada ce wannan yawan shi ne karantarwar magabata kai yadda wani malamin zai kawo na mashi babu shi a shara'i ya zama shi a tarjima kai shi su wanda ba suka yan da yauka wannan malamin hadisi ba magana kawo abu na ibada da sahabi ce kaza ne sai dai ma fasada kaza amma ce wani abu na ibada matakar yadda zan Allah ce shikenan kwanan shi iya kai fanta shi ne ishtihadin shi ne ina daidai ina kuskure sun shi mata manzo Allah ne amma na ta manzo Allah ce sahabi ya inganta shikenan an gane ba magana ina ta manzo Allah ce ayi kuma ya tabbata hadi shikenan mun mai da shi amma kun shi ne kan shi kana iya kuma ka yi ba ka kai kaza ne magana kenan sai ya ce hukumul masa yanzu mai hukuncin shi na magana shi ne sai sabi iyakan ana wannan magana ta tabbata akan haka yakan hujje sai ce maka hukuncin shahawa akan jabira kan filatir ne ko karan bayi ne ko me da aka riye ciwo da shi ya ce alwujub wajibi ne aka yi shawa saman shi baka zuwa kanka wuce wurin wurin kamar da suka yawancin suka ce muna zama cewa dole ka shawa a wurin in ba kamar baka a wannan kan kusan da bata ba shi akan haka yake ya ce fil udu rusul a wajen gabace ta arwalla ka zo arwalla wuri an riye shi da bandi ko filat ko kayan dai ya ce dole ne ka shawa wanka ne ko arwalla ne duk ba ka kanta akwai na ba ɗin ne ya ka shawa badalar dina gusul wudu gusul wudu al-marid ba al-udun marid kan baccin wanke gabat mara lahiya yanzu kai shawa za ka yi kanta abu sahu kenan ko magana shawa wani shawa ka shawa eh yanzu kaman kai a shawa shi aiki to musa ka sana abakai ka shawa samun shi mata ya ji bulmasar yaushe ne shawa take zama wajibi akan jabira kyan ya ce man bihi jarahatun au kasar wa arada wudu wanda yake da rauni ciwo ko kariya sai so zai arwala al-gusul ko kun zai wanka wajaba alayhi al-gusul ada'i wajibi ne ka wanke sauran gababuwanka wala yuqtada dalika tasqin al-ma dole ka wanke ko da zaka dafa ruwa dole ka dafa ruwa ka wanke gababuwan naka fa in khafa ad-darar min bisl al-udur al-marid an kai tsoron wanke gaba mara lahiya bi an tarattaba ala fasalihi rusul marad kana da an ka wanke wannan gaba za a samu matsala rashin lafiyar same ka sabuwa au da ta ara gogon ciwo zai maka za- za ka ka samu zugi na ciwo dole au ta akhuru shifa ko ko ai ka samu an gaba ruwa akwai ciwo irin wannan an sami ruwa ta jima ba warke ba to ire-iren wannan in taqala farduhu ila al-masir udur al-marid bil ma tara wannan wurare baka iya ma'ana akwai matsala cuta za ta sa- sabuwa za ta hakana aka wanke wurin ko a jima ba a warke ba ko zugi yawa a wannan hali ne yanzu kai an ɗauke ka daga wankewa zuwa shahwar wurin da ruwa bayan magana go da yake go ya ce fa'in hafar darar min masai to iyawa ka shahi wurin ma akwai matsala ya kan wani abu ya ce wajaba alai an yurin ba ta ala juruhi isa ba ana wajibi ne ka ɗarma wani ƙyalle ko tsumma za mu ce akan wannan ciwo naka au shaddu ala ka sarhi jabira in kuma kariya ce ka tsara mutum a samu matsala sai ka sa karar ɗori wanda zai biyar da kuma tafi latakin wanda zai daga shan ya kai shahawa a saman shi ka- sai ka sa kenan karar bai haifin da ya ce za wani udur almarid yanda amma filatarkin ne karan ɗorin ne kai kuce gaɓar mara lahiya misali hannu ɗan don tsaye sare kare kanan wuyan hannu kare don bubu hannu to a sa daidai kariyar ka a huce wurin kariyar shi dole bayani na akan a inda ku shawar ne ya ce illa da daruta rabatiya sai dai inda dole an hana su wurin ɗarin sai an huce wurin ciwon to nan da nan ba laifi kenan sun ya musawa alayya marratan ta ummuha shaha guda za ka za ga wurin gaba ɗin ka shaha guda shi kenan ba shi ka wanke ba shaha kan jabira kenan sai ce wal jabiratu aw al isabatu la yushtaratu taqaddum al taharatu ala shaddiha karan dole da ka dora wallahi ta karan shawa kanshi ko ko tsimman practical na ko bandaji za a sa ba sa ba sharadi irin na tufi a ce ai lokacin zaka sa karan dori ko wannan bandaji sai ka arwalla zaka sa ta kwankai shawa a irin kufi ba haka bane ba shi babu sharadi a garin masu gana iya ma masu gana na shawa kan jabira kin babu sharadin yin arwalla wajen sa shi kana sa daga baya ko baka aulaka sai shi ko daga baya kai aulaka kai shawo kan shi aw su ku yace wala tawqitu fiha bi zaman kun ba ta shi na kufi kwana da wuni ko ko kwana uku abula gudu a gida kwana guda a shi babu lokaci ba mai lokaci su ba sai gana ya saki mai ba su mai lokaci ba kwana kaza zai inda eh shahwa ne akan abin da aka dar mai ciwo bal yamsawa alaiha da'iman fil wudu wal ghusl ma dama al-udhru qa'iman ko duk lokacin da yazo a rolla ko wanka in dai akwai uzurin zai shafa a saman shi wannan a ganin hukumcin ya tabbata na shawa akan karan dori ko filatar ko bandeji mai bayanin farko na baya mun sa albani bin hazam ce duk wannan wata fa'inta ce babu nasi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya ba ta bi arwala kuma ba wajibi ba wajibi a kashi a kashi kenan Allahu alam ina ganin ya kamata mu tsaya Allah kai mu darasin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad ko akwai sau lokacin mai da wannan abu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته